الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يمقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر آه الهميس واندوتا نا رمضان yana da kwana goma alif ɗari hudu da alif ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya kuma yau muna 22 ga watan hudu shekara ta 2021 miladiya Allah ya haɗa mu a wannan masallaci na area 11 kusa da FCDA a garki cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja domin ci gaba da tafsiri akan a inda muka tsaya tafsirin littafin Allah mai girma wanda muna nan a aya ta ɗari a cikin suratul tauba wanda kuma shine zaman mu na tara darasin mu na zaman mu na takwas afwan zaman mu na tara kuma karatu na takwas a ƙarƙashin darasussuka guda uku na farkon karatunmu na wannan shekara saboda za mu dora daga kan ayar wasabi kunar awwaluna kamar yadda muka saba da tare da aran masaifin layin والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
to abin da ya rage mana a ƙarƙashin wannan aya gwargwadon iko da kuma damar da muke da ita shine fashin bakin radiyallahu anhum wa radu an ƙari akan abin da muka yi radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah to kalmar yarda za ta iya ɗaukar abubuwa da yawa to shine ibn jarir at-tabari kamar da ajiya mun kawo a cikin tafsirin sa ya fasa bakin yace abinda ake nufi da radiyallahu anhum bana Allah ya yarda da su baki ɗaya anhum wannan hum din tana nuna tun daga na farkon sahabbai har na ƙarshen su me yasa lima a ɓahuhu saboda ɗa'ar da suka yi wa Allah wa ajabu nabiyahu ila ma da'ahum ilaihi da kuma amsa wa annabi da suka yi suka karɓa masa kiran da ya musu min amrihi wa nahyihi suka bi abin da yace su bi suka hannu daga abin da ya hana su sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhu السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار wannan sune as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uhum bi ihsan su ma kuma sun yarda da Allah lima ajzala lahum min as-sawabi ala ta'atihim iyyahu saboda irin gwaggwaban ladan da ya basu sakamakon da'ar da suka yi masa biyayyar da suka yi masa subhanahu wata'ala wa innama ko kuma wa imanuhum bihi wa nabiyihi alaihi salam kuma saboda imanin da suka yi da Allah da kuma imanin da suka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk yana nuna yadda da Allah da suka yi shi yasa zaka samu mumini sanda yake yin sallah baya jin cewa an matsanta masa ne sanda yake yin azumi munna ma yake saboda ya yarda da wanda ya sa shi azumi sanda yake ba da dukiyarsa don ciyarwa ta wajibi ko ta mustahabbi ko ta sadaka baya jin cewa ya yi asarat kuma yana da tabbasin cewa Allah zai biya shi saboda tsabagen yadda yanzu misali a nan abuja sai mutum ya je ya karɓo fom da ake cikewa domin neman allocation sai sai ya cike ya bi ka'idojin sai aka zo wajen payment zai biya kuɗi sanda yake kwasa kuɗin nan yake bayarwa yana jin a ransa ko dai ya samu ko ba bai samu ba kuma a can ƙasar zuciyarsa yana jin in bai samu ba ya yi asara wannan dubu ɗarin ta tafi a banza amma sanda kake sallah baka jin cewa za a kai wani jallin da kai wahalar banza sai dai in kai ma ka san cewa baka yi yadda ake so kai ba za ka kaga su waradu anhu kenan ko to sannan Allah ya baka damar ka shiga sahun su ma ai ya yadda da kai ne domin Allah yana son ka sai saka cikin wanda za su tashi su kiyamul layli kuma da kai sai Allah ya baka ladan kiyamul layli ah yanzu ko a gwamnatance ma wallahi almasalul a'la idan wani minista ko wani darakta yana son ka ai sai kawo ya ce kawo kamfanin ka mu shigar da sunanka cikin waɗanda za su yi kwangila aiki ne fa za a yi a sha wahala amma so ake ka samu roman wahalar ka samu ladan wahalar sai a sa sunanka sai a kamfato wani katon aiki ko na gini ne ko na hanya ne ko na samo da wasu abu ai aiki ne ko amma me yasa aka baka so ake ka sha wahala jama'a so ake ka sha wahala ba so ake ka sha wahala ba amma dai zaka sha wahala ko ba ka sha ba zaka sha mana sai ka je ka nemo kaza sai ka hana kanka bacci sai ka je site sai ka duba amma shi wanda ya saka aikin ma ya san alfarma ya maka dan akwai waɗanda suka kawo ma da aka bude ma magana kwangilar ta kai ma ayi nesa da su ma saboda su ba ma amma su su ma samu wannan alherin ba kai ake so ka samu shi yasa sai aka fato kai ma in Allah ya ga dama sai datar da kai ka dinga zuwa ayyuka na alkhairi yanzu lokaci ne na neman arziki neman duniya musamman tsakanin bayan la'asar galibi akwai kasuwar da sai take ci amma wani kuma da Allah ya tashi sai ya ce tafi masallaci Allah da ya yarda da shi sai ya sa masa sha'awar tahowa masallaci shi kuma da ke ya yarda da Allah bai tunanin cewa in ya taho masallaci kila za a fi shi samun kaza ba sai ya taho kaga ya yarda da Allah Allah ma ya yarda da shi shi yasa Allah subhanahu wataala a can baya yake cewa walau aradul khuruj la a'addu lahu udda ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم ولكن كره الله نعم Allah ya ce da munafukai sun so a fita yaki da su to da tun kafin zuwan yakin ma za su fara shiri za ga mutum da wata takobinsa zai ce ko da Allah zai sa yaki ya zo za ga mutum ya ɗan yi ƙoƙari ya yi tanadin wani abu a gida zai ce ko da Allah zai sa yaki ya zo kaga ba sai na zo rashin abu a gida ya hana ni fita ba law aradul khuruj la addu lahu udda kaga duk abin da mutum ya niyayi yana shiri kafin lokacin walakin sai dai kariha Allahu bi asam Allah ma baya son su tashi su fita saboda da bisa ga kaddara sun fita fa Allah zai gafarta musu to amma Allah baya so ma ya gafarta musu saboda ba sa cikin yan gatan Allah fasabbaqahum sai Allah ya sa musu nauyin jiki da haka duk da'ar da Allah baya son ya baka lada ma ba zai ma baka da baka yi ba sai hana ka yi shi sa sheikh muhammad bin salih al-usaimin ya ce in lokacin kiyamun laili da daddare ya ji bacci ya zo masa mai daɗi mai nauyi sai ya firgita ce ko allah baya so na ne ya ba wasu dama su tashi ni kuma allah ya sa min nauyin jiki sai ya maza ya zabura ya tashi ce kai zai yi babar ni ma dai in bi su kamar aikin kwangilan ne ai in ka san cewa ba lalle ne hankalin mai kwangilar ya karkato zuwa gare ka ba da hanyar da zaka bi ka samu ka karkato da tunaninsa ana komar da kai baya ma kana shiga wani pn sa zai ce kai an farga an gama ware wanda za a bawa fa inda an bude tanda da wani da wani su ne akan gaba gashi dai an gaya maka maganar da zaka iya jiya amma ka ce kai wallahi ba za ta yi wata kila ma ka je ka samu wasu yara suna karuwa da Allah an gama kumin addu'a ina son in samu aiki ka samu wani mutum da kake kyautata mai zato ka ce maka addu'a ka tafi wajen wani malami da Allah a taya mu addu'a wani abu muka sa a gaba ka tashi da daddare ka ci cewa wai waye ne yake da faɗa a ji a wurin mutumin nan mai bada aikin nan wane da wane ne ka tafi ka je ka kai kokon baraka ka ce da Allah ko za su taimaka ba haka ake ba a neman duniya ke to a neman lahira ma kai ka bata kai kana jin shedan yana sa maka nauyin jiki ka ce kai ba zan yadda a ce Allah baya so na a daidai nan ba wallahi bar in tashi ka tashi ka shiga can ka fita nan ka shiga can ba don komai ba sai dan kai ma ayi gogayya da Allah subhanahu wataala ya yadda da su ta hanyar hore musu da ba su damar su yi aikin kuma su ma sun yarda da Allah ta hanyar zuwa su yi aikin ibn ashir yake cewa radiyallahu anhu ko riballahu anhu riballahu anhu yadda da Allah ya musu shine inayatuhu bihim damuwar da Allah ya da al'amarin su ba za ka iya kirga a aya nawa Allah ya ambaci sahabbai ba mun faɗa cewa aya ɗari tana kunshe da yaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ikramuhu iyahum da yanda ya karrama su duk sanda zai faɗe su za ga da alheri yake faɗin su ba a faɗi wani sahabi da sharri ba a cikin alkur'ani ba wani sahabi da zaka cewa an ware shi an masa an faɗe shi da sharri har waɗanda suka yi laifi sai ka gama har wani gata tasu ake yanzu hatib ibn abi balta kaga laifi yayi da kuskure amma da Allah ya tashi sai ma ya bude ayar da ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah faɗa ne da jan kunne haɗe da nuna cewa ya yi imani kuma yana na akan imaninsa babban laifi ya aikata amma Allah ya yafe masa kamar da za mu zo mu ji kuma a ayoyin gaba da ƙattaballahu insha Allah to kaga kenan Allah ya damu da al'amarinsu ya karrama su wa difa'uhu a'da'ahu da kuma inda Allah yake tunkuɗe sharrin maƙiyan sahabbai yake tona wa maƙiyan sahabbai asiri a cikin alkur'ani in ka bi a sannu a hankali wa amma ridahum anhu fa huwa kinayatun an kasrati insani ilayhi shi ko yardar da suka yi masa ko yardar da da suka ridahum anhu yardar da suka yi wa Allah shine yawan ihsanin da ya musu hatta radiyat nufusuhum har sai da zukatansu suka yarda lima a'tahum rabbuhum a akwai wani hadisi da al'imam abubakar ibn abi shaiba a cikin musannaf da imam tabarani a cikin al-mu'jam al-awsat suka rawaito daga anas dan malik Allah ya kare da a gare shi wanda yake fassara mana yardar da Allah ya musun a aikace a dogon hadisi wanda yake kunshe da bayanin falalar juma'a da yadda Allah zai wa muminai ladan da zai ba su a ranar alkiyama to a can cikin hadisin ƙasa ƙasan hadisin yake cewa sun mai tajalla rabbuka tabaraka wa ta'ala mazala ce sai ubangiji ya bayyana a gaban yan aljanna sun mai ƙulu sannan ya ce saluni u'tikum ku roƙe ni zan ba ku abin da kuka roƙe ni fa yas'aluna hurrida sai sai ya ubangiji so muke ka yarda da mu to me yardan nan ne fa yaqulu sai ubangiji ya ce riba'i a hallakun dari ai yaddattawa fassarar ta shine saukakku a cikin gidaje na na aljanna ashe radiyallahu anhu kenan Allah ya kai su aljanna Allah ya kai mu aljanna wa ulilukum karasi kuma in ba ku wannan kujeru nawa fasaluni u'tikum ku dai roƙe ni in ba ku فيسألونه سيسروا إيش قال فيشهدهم أنه قد رضي عنهم سي الله يقال الشيدا مسواك الشيدا ناير جدكو فيفتح لهم ما لم تر عين سي الله يقول مسا أبد إدان يا بتبغني با ولم تسمع أذن كن بتبجي با ولا يخطر على قلب بشر دان أدم بتبتنانو حقيقة من ونن أبن با قال سيتي آه sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce zuwa dai karshen hadisin karashin yana magana ne akan falalar ranar juma'a to da wannan ne za mu gane cewa sahabbai yan gatan Allah ne musamman a cikin su as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladheena tabauhum bi ihsan Allah ya yarda da su su ma sun yarda da ubangiji anan ba kawo karshen wannan aya gurgurdan abin da Allah ya sare na tafsirin ta sai aya ta 101 wa mimman hawlakum wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn ثم يردون إلى عذاب عظيم
Allah ya ce wa mimman haulakum a yana ba da labari a cikin waɗanda suke kewaye da ku min al'arabi na ƙauyawa munafiquna akwai munafikai wa min ahlil madinati a cikin mutanen birni ma akwai munafikai dan haka munafikan ko ina akwai su maradu alal nifaqi da na birnin da na ƙauyen gaba ɗayansu sun kangare akan munafunci sun ki wata hanya an ba munafunci ba duk yadda za a nuna musu hanyar gaskiya ba za su bi ba sai munafunci kadai Allah ya ce da manzo Allah sa la ta'lamu baka san su ba ba za ka gane su da sifofinsu da ake iya gane mutane kai tsaye ba domin suna shigowa su saje a cikin sahabbai a yanzu kenan amma watakila daga baya Allah zai sanar da kai su ko kuma la ta'lamuhum ko ka san su amma baka san sharrin su ba ta yi kaga cewa ba wata matsala ce da su ba a zahiri amma Allah ne ya ce nahnu na'lamuhum mu mun san su mun san sharrin su sanu'adhibuhum marratayn da sannu za mu azabtar da su marratayn su biyu na ɗaya ta hanyar kunyata su a duniya a gane su da kuma lokacin da suka zo mutuwa ko kuma ta hanyar azabtar da su a duniya a kakkashe su ko kuma ta hanyar azabtar da su a cikin kabari sun mai radduna ila azabin azim sannan kuma ranar gobe alkiyama a mayar da su izuwa azaba wacce take mai raɗaɗi ita ce azabar wuta to a munasabar wannan ayar da ayar baya a nan an yi bayanin mutanen ƙauye domin a faɗakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin su akwai gogaggu a munafunci ko akwai munafikai to sai aka sake dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk da cewa Madina ta zo tana hannunsa duk wanda yake Madina ya kamata ya zama musulmi to amma fa akwai waɗanda har yanzu musuluncin bai ratsa zuciyarsu ba suna nan akan kafircinsu kamar yadda aka gaya maka cewa akwai kafirai da munafukai a cikin 'yan ƙauye to haka a cikin mutanen madina ma to shine sai Allah subhanahu wataala yake bayanin wannan magana a to kaga an koma sharhin al'amari da halin munafukai kenan na madina tare kuma da ƙara hada munafuncinsu da irin munafuncin mutanen ƙauye an ce su wa'annan mimman haular nabi sallallahu min almunafiqin din sune muzaina da juhaina da ashja da ghifar da aslam duk sun zo sun musulunta amma a cikin su akwai wa'anda ƙarya suke ba musulunta su kai ba wannan shine abin da imam al-baghawi Allah ya ji kansa da rahama a cikin ma'alimut tanzil ya faɗa da al-wahidi cikin tafsiri da asbabun nuzul ko in ce a cikin asbabun nuzul da ibn al-jawzi a cikin sifatu safawa da da an-nasafi a cikin at-tafsir da al-khazin a cikin at-tafsir tunda yana yana yawan ba da muhimmanci akan tarihi da suyuti jalaluddin a cikin ad-durrul mansur da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a game da ana magana ne akan muzaina da juhaina da ashja da rifar da aslam wayannan kuma su ne kanikawa wayanda suka san alkur'ani wanda in kana neman mahallin aya sun fi kowa sani da haka wanda ya ɗauki wannan ayar ya ɗora ta akan sahabban manzo Allah sallama to akhta ustuhul hufra yayi kuskure jakin gidansa ma akramakumullah ya fi shi hankali kuma ya fi shi daidai to amma anan wasu malamai sai suka ce kamar yadda Sadiq Hassan Khan Allah ya ji kansa da rahama al-Qannuji ko al-Qinnauji babban malamin nan na yankin Hindu Abu Tayyib wanda ya rasu shekara ta 100 da ta 1307 tun karnin da ya wuce wanda yake da Ar-Rawdatun Nadiyya Allah ya gafarta masa yana da tafsiri mai kyau da ya sunan sa Fathul Bayan fi Maqasidil Qur'an yake faɗa a cikin juz'i na biyar shafi na 385 Allah ya gafarta masa da rahama yake cewa wa fihi ishkalun idan muka ɗauki wannan ma'anar cewa akan waɗannan mutanen aka saukar da wannan ayar to akwai wata 'yar matsala mu lura da kyau liyannan nabiya sallallahu da ali haula il qabail saboda za mu zo mu ji inda mazala sama yi wa waɗannan kabilun addu'a da juhaina da muzaina da rifar da ashja da aslam mazala ya musu addu'a to yaya za a kuma a ce su ne min man haulan nabi sallallahu alaihi wasallam allazina fihim fihim fihim munafiqun in ji a sadiq hasan khan Allah ya gafarta masa sai ke cewa fa in sahha hadha an to idan dai har wannan maganar haka ne akan wayannan mutanen ya sauka fatukmalu al-ayati ala al-qalil minhum sai dai mu ce to da muzainan da juhainan da ashja din da rifar din da aslam din kowannen su akwai wasu baragurbi a cikin su amma ba gaba ɗayan su ba an gane ko li'anna lafzata min saboda da Allah ya ce wa min man haulakum wannan min din tana nuna littab'id akwai wa'ansu tsirari a cikin ku duk da haka da za a zo a raba ya ga munafikan ba su da yawa amma dai saboda annabi dan gatan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sa Allah yake nuna masa komai komai dan kantarsa dan kar a je a yi kitso da kwarkwata an fahimta jama'a wa mimman haulakum min al-a'rab munafiqun lalle akwai wa'ansu munafikai tsirari a cikin kabilun da suke kewaye da ku cikin ƙauyuka kamar kabilan Juhaina da Muzaina da Aslam da Ashja da Rifa wa yuhmalu ad-du'a 'ala al-akthar sai zama addu'ar da manzon Allah ya musu kuma tana fadawa kan mafiya yawan ne wal aghlab wa bi hadha yumkinu al-jam'u bainahuma kuma abin da ya faɗa haka ne to imam tabari Allah ya ji kansa da rahama yake cewa abinda ake nufi anan min alqaumin ladina hawla madinatikum ayyuhal mu'minina min al-a'rab munafiqun shi imam tabari yana ganin cewa a'a ba ma lalle ya zama da wayannan ake ba kawai akwai wata tawaga ta kauyawa wayanda suke kusa da madina wanda munafikai ne su to anan ana koyar da duk wani jagora akan cewa in kana jagoranci to wajibi ne ka dinga lura da baragurbi a ko'ina saboda baragurbi yakan fito a sigar mutanenka da kake tafiya da su za ma ka iya samunsa a cikin mutanenka tsawon harkar kasuwa kake yi kamfani ne da kai ma'aikaci ne kai jagora ne kai a cikin al'umma kai kowane irin abu da kake dole ka dinga lura da waɗanda suke zuwa suna dawa saboda zai yiwu akwai waɗanda suna gefen ka suna zaizayar ka ta ƙasa har na ma sun san da wannan mugamara ta adolf hitler hitler wanda ake cewa hitler da wannan mutumin ba jamishe ne ko idan ka duba ka ga gwagwarmayarsa da yadda yake tsara tafiyarsa da yadda ya ci nasara a yakin duniya na biyu za ka ga yana da ƙarfi wajen tasfiyatul munafiki na min saffihi dama yana faɗa ne da wanda yake ɗauka makiyansa su ne yahudawa ko a matakin farko dama an tambaye shi suwa ka fitsana ce a duniya ya fitsanar yahudawa zai fara ƙarar da su gaba ɗaya tukuna sai kuma ummatul kilab sai karnuka baya son su suma sai kuma mataki na uku musulmai amma dai shi shi'umcinsa akan yahuda yake dan shi a ganin sa barin da yahudi ɗaya zai lalata duniya suka ce lokacin da zai zai intihari wai yana cewa taraktu fikum shirbimatan min al-yahud li ta'lamu man hum al-yahud zan bar muku yan tsirarin yahuda ba wai dan ba zan iya kashe su ba a dan kar wasu su zo a ce na karar da yahuda su ce na zalunce su zan dan ban masa muku burbushin su dan ku gane su waye yahudawa to baya wasa da abin da ya shafi a'ada to sannan a cikin makalar ɗinsa yake cewa barin munafiki ɗaya a cikin sahun yaƙi munafiki ɗaya a cikin rundunar sojoji na yana cutar da ni fiye da yadda mutum ɗari a cikin magauta na za su cutar da ni saboda shi munafiki ba ka san da shi ba kuma wani karin magana na yarabawa da ya burge ni suke cewa wannan ɗan ƙwaron kore da yake jikin alayyahu a hankali shi ne yake zaizaye alayyahun kuma ya cinye alayyahun kuma an ka zuwa ba za ka gane shi ba kore ne shi a jikin alayyahu yake to kuma shi ne ke cinye alayyahun ya gama da shi ba wani kwaro ne daga ciki ba shi sa ba haushe yake cewa munafikinka tabar maka akan da kake kwana ka tashi to addinin musulunci ya ba da muhimmanci akan tasfiyatul munafiqina min as-saf kuma duk inda munafiki yake ba abin aji tausayinsa bane in har aka gano shi ko zai yi kukan jini a ne shi ko ya bar munafunci shi yasa za ka ga da yawa daga cikin ƙungiyoyi na duniya manya-manya idan aka kawo mutum da cin amanar da aka fassara shi da munafunci wasu yanke wa mutum hukuncin kisa ake ko a tsari na dokar ƙasa da ƙasa ba ƙaramin hukunci ake ɗauka ba akan wanda aka gano cewa yana ba da sirrin ƙasa kuma ko wata ƙasa ce ta gano mutum yana zama bisa ka'ida da doka amma yana daukar asirinta yana fita da shi to yu'tabaru munafikan kuma al'uqubatu alaihi shadida ko da ku ya shafi hukumomin tsaro yanzu ko ko Najeriya ce kasar Najeriya sai ta gano wani ma'aikacin CIA Central Intelligence of America ko wata ma'aikacin NIA America sai aka gano yana yana zaune a kasar bisa ka'ida a gwamnatance amma kuma yana ɗauko sirrin ƙasar yana fita da shi to wannan ya tabaru nifaƙan ba za a kyale shi ba dole za a ɗau mataki a kansa mai tsauri to balle kuma tsarin addinin musulunci shi yasa addinin musulunci ba abin da yake yi wanda zaka ce wai hakanan a banza yake yin sa وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة saboda a matsayinka na shugaba ka duba ciki ka duba waje ka duba gida ka duba ƙauye idan kana gudanar da bincike da sa ido kakkar cewa duk kabinetinka da suke tattare da kai wajibi ne a ce kowa ya kubuta daga abin da kake tsoro ba dai a ce ka zargi kowa ba amma ko a matsayinka na shugaba wajibi ne ka dinga kallon tafiyar kowa don ka tantance suwaye suke dakile al'amuranka ne wai a cikin gidanka suke ne ko a waje ومن أهل وممن حولكم من من من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أي منافقون أمتانا مدينة ما أقوي قوم ناس مرضوا على النفاق ko kuma da yake waƙafi ne a nan waƙafi irin mai guda ukun nan za ka iya karantawa wa mimman haulakum min al'arabi munafiqun to ka sauke numfashi ma'ana ta fita ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم to anan sai zanto akwai munafukai a cikin waɗanda ke kewaye da ku a ƙauye magana cikin birni ko dama ai daga nan aka san munafincin ko to wa min alil madinati a cikin mutanen madina kuma akwai mutanen da maradu alal nifaqi sun nace akan munafinci sun doge ko da ku kun ga kamar sun lafa ba lafawa suka bi suna nan akan munafincin su wannan fassara ta biyu kenan fassara ta farko kuma da na birnin da na madinan munafikan dukkan su maradu alal nifa dukkan su suna nan sun doge akan munafinci kuma kowace fassara daga cikin biyun nan daidai ce to anan fadin Allah subhanahu wataala la ta'lamuhum baka san su ba dalili ne da yake nuna cewa sun kware akan munafunci saboda har ma suna ɓaddabani har ma suna kokarin su badda kama manzo Allah sa ba zai gane su ba tare da kulawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da damuwarsa da al'amarin gyara rundunarsa amma saboda kwarewar waɗannan munafukan ba a gane su a jamaluddin al-qasimi a cikin mahasinut ta'wil Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wa qawluhu azza sha'anuhu la ta'lamuhu da Allah ya ce baka san su ba dalilun limiranatihim alaihi al'alama ce ta cewa sun kware wa maharatihim fihi da kuma gogewarsu ai yukhfuna alaika ma'a uluwi ka'bika fil fitna tare da fahimtarka da basirarka wa sidqil firasa da kuma gaskiyar kintace da maza su ma da wahayi bai sauka ba zai abu irin na dan adam ya kalli abu ya kintata za ka ga abin haka yake tun da musaili matul kazzab ya zo ya zo da tawagar yamama za su musulunta tun anan manzo Allah ya gane mutumin nan ba zai tsina na komai ba kuma za a yi aran gama da shi manzo Allah ya gwale shi akan abin da ya nema ya ce in yaj'al muhammadun al-amra min ba'di min ba'dihi in yaj'al in yaj'al muhammadun al-amra li ko ilayya min ba'dihi tabi'tuhu in muhammad ya yadda sallallahu alaihi wasallama zai yadda bayan ya gama annabta in dora daga inda ya tsaya to zan bi shi maza Allah ya ji labari ya je wajen sa ya nuna masa dan karan aswaki yace da zaka roƙen wannan ka ce in ban maka shi ba wai in baka annabta ba dinda ba ni nake bayarwa ba ba wai in baka ka kula da mutane bayana ba wallahi wannan in ka roƙen ba zan baka ba kuma ka isa ka huce alƙadarin ka ba tunda manzo Allah ya faɗi wannan magana kuma sai da ta tabbata daga baya da awar annabta to tare da yadda manzon Allah ya iya ganin abu ya gane abu sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya ce la ta'lamu harkan munafunci ba harka ce ta wasa ba waɗannan za su iya batan maka da kama gaba daya li farqi ta'annuqihim wa tasannu'ihim fi mura'ati tuqya saboda kwarewa su wajen taƙiyya suna da kwarewa da gogewa wajen taƙiyya kila ba su je su fashe da kuka a gabanka so da shi munafiki fa in yana son abin da yake wajen ka in yana so ya cuce ka duk wani abu da kake so yayi zai yi shi yasa ko masu zagin sahabbai yanzu wallahi ko rubutu suke a Facebook sai da ce na na Aisha ummul mu'minin Allah ya ƙara yadda a gare ta a can cikin zuci kuma suna la'antar ta shi yasa da sun fara tafiya sai mu ce qad urifta bi washika fastaqim fi mashik an gano ka da dingishinka tashi ka gyara tafiyarka an gane kowaye al'imam al-sa'idi ko al-sa'adi shi ne daidai nasir ibn abdurrahman al-sa'adi a cikin littafinsa a taisir tafsirinsa kowa ya san tafsirin sa'adi allah ya gafarta wa sa'adi yake cewa da allah ya ce la ta'alamuhum ai la ta'alamuhum bi a ayanihim fatu'aqibuhum ba za ka gane wani dan wani munafiki bane wani dan wani munafiki bane akwai wanda ba za ka gane su ba ka gane wasu amma akwai wanda ba za ka gane su ba da za ka gane su za ka yi musu ukuba to dan haka har yanzu dai ka ci gaba da bin abin da Allah yake saukar maka ya annabi sallallahu alaihi wasallama tare da taka tsantsan game da al'amarin wannan munafikan aw tu'amiluhum bima yaktabi nifaqahum ko kuma ka je kai amfani ana so tunda baka san su ba to ba za ka iya mu'amalantar su da abin da ya dace da munafincin su ba sallallahu alaihi wa sallama lima lillahi fi zalika min al-hikmati al-bayra kuma Allah ya haka ne saboda wata hikima tasa mai ban al'ajabi da ban mamaki ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum mu ne kadai muka san su ibn ajiba a sufi wani malami ne shi ma dai yana da kaso a tafsiri ya mutu 1224 a cikin wani tafsirinsa al-bahr al-madid fi tafsir al-qur'an al-majid a juz'i na biyu shafi na 423 yake cewa nahnu na'lamuhum da Allah ya ce mu muka san su wa nattali'u ala asrarihim mu ne muka san sirrin saboda in sun tashi shirya kutungula ba a gaban kowa suke shiryawa ba wani mutum din ma sai kowa yayi bacci suke zuwa su wani mutum din ma sai an zo an yi sai kuma su yi jakin bene a baburul khamis kenan ku lura da kyau yasa ba abin da yake kama da irin wannan tsarin irin harkar siyasa musamman irin siyasar mu ta yanzu musamman irin zashin na demokarasi irin namu har ma siyasar tana nema ta zama sai ka ƙure ka goge a munafunci shine za ka iya siyasa a irin tamu wacce ake su kansu waɗanda suka zo da itan asalin demokaratiyyun alhaƙiƙiyun ɗin sai ka gama kwata-kwata su ba irin tamu suke to amma a nan ne sai ka ga tsantsan zuzurutun kalar da aka ba mu ta munafunci sai a harkar siyasa ta fitowa ana mitin wani yana rahoto yana shi fa da shi aka kulla kofa fa ana tattauna wani abu wanda ya shafi kashin bayan tafiyar kuma shi ma yana cikin kososhin tafiyar amma yana reporting to the opponent party akan cewa to yanzu ga halin da ake ciki da an gane haka yake da ba za a shigar da shi cikin wannan taron na sirri ba kuma gobe kawai sai ka ji abu ya magana ta ta kuma yadda shi ma yake yi din su ma kuma akwai waɗanda su ma suna sufurtar wasu a can opposition party din su ma kuma suna yin haka wanda kuma wannan ya saba wa tsarin musulunci na da munafunci la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum in qadiru an yulabbisu alayka fala yaqdiruna an yulabbisu alaina to anan akwai bishara da kuma turmuza hancin makiya sahabbai wanda suke ganin cewa wannan aya kaman ana so a nuna manzo Allah su sai na Abubakar su Umar ma munafikai ne haka suke cewa ai tunda an ce da Annabi ba bai gano su ba to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafifici a cikin halittu baki da madu da aka mutum ne shi ba Allah bane ba ba mala'ika bane ko ba haka bane yana da iya gejinsa na mutuntaka manzala sama ba shi da fukafukai irin na mala'iku da zai tashi sama kana tsaye ba zai ga abin da ke cikin zuciyarka ba sai dai in Allah ne ya sanar da shi ya zama wahayi gare shi gaibi gare mu an gane in Allah ya ga dama zai iya sanar da shi wani ga abin da ya raya a zuciyarsa kuma maza Allah in ya ga dama ya faɗa in ya faɗa duk wanda ya ji abin ya zama ilimi a gare shi ya tashi daga gaibi wanda bai ji ba kuma gaibi ne a gare shi ya tashi daga tsantsan gaibin mutlaq ya zama wani abu da Allah ya sanar da manzansa illa liman yartada min rasulin kamar da Allah ya faɗa ko ba haka bane to sai aka tabbatar mana da cewa za a iya samun munafukan da za su iya zuwa su yi maza alfawa munamuna maza alfawa bai gane su ba to amma in sun wa annabi munamuna ba su yi wa Allah munamuna ba la ta'lamuhum da haka za su iya zuwan maka da wata manakisa amma nahnu na'lamuhum in sun zo maka da manakisa mu mun san su ai bisa su zo mana da manakisa ba da haka ba wani munafiki da ya isa ya shigo da wani abu cikin addinin nan Allah bai tona masa asiri ba kun ga magana ta ta fito fili kenan ko ba da waɗanda muka sani na sahabbai ake ba da munafikan na asali ake la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum fala yaqdiruna kenan an yulabbisu alaina sai yake cewa wa qad ja'ala Allah subhanahu bi hikmatihi wa qudratihi fi kulli asarin wa awanin bahrain wannan magana ta sa ta burge ni shi yasa na dauko ta in karanta muku yace shi yasa duk wani zamani da kake gani Allah yakan saka teku kala biyu baharan minan nuri wa baharan minan zulma akwai bangaren haske da bangaren duhu wannan min asarin nabi sallama tun daga lokacin annabi sallallahu alaihi ila qiyam sa'ati har a nade kasa fala budda fi kulli asarin min nurin wa zulma dole a duk wani zamani duk wata tafiya sai an samu haske da duhu wa imanin wa kufranin sai an samu imani da kafirci wa nifaqin wa ikhlasin sai an samu munafunci da kuma ikhlasi wa safa'in wa khawdin sai an samu tsaftar tsarkake zuci da zuciya da kuma kutsawa cikin abubuwa fa ahlun nuri nuruhum fi ziyarati ila qurbi qiyamis sa'a ma'abuta cikin hasken su zai ta karuwa har a nade kasa wa ahlul zulmati kazalik ma'abuta duhun ma haka إذ لا تعرف الأشياء إلا بأضدادها والله بعد الله يا سادة منافقين ألوكتين صحابي بدا بدا مدانا ما مسعين صحابا دا درجة السبا saboda mai wabi riddiha ta tamayyazul ashiya'u shi yasa Allah sai bari aka samu ɗan sun munafukai don mu gane darajar wa'ancan ko a baya wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum za su zo su rantse su ce ai mu ma sahabbai ne Allah ya ce ƙarya suke ba sahabbai bane walakinnahum qaumun yafraquna law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan law law ilayhi wa hum yajmahuna su ka sahabbai ba haka suke ba su ka la yusibuhum nazama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillahi wala yat'una mawti'an yaghizu al-kuffara wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahum allahu ahsana ma kanu ya'malun wannan sahabbai kenan wa'ancan ko munafikai ne wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun suka sabai ba haka suke ba dan Allah suke yin komai kun ga kenan sanda ake bayanin wayannan ayoyin ma a karkashin bayanin ayoyin akwai fito da darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna lalle a cikin waɗanda suke kewaye da ku cikin ƙauyawa akwai munafikai wa min ahlil madinati ay munafiquna haka sannan a cikin mutanen madina ma akwai munafikai maradu alal nifaqi ina ma'ana maradu kun ji a tarjama ina ta cewa sun doge akan munafinci to ma'ana maradu bi ma'ana aqamu kamar yadda malaman lugha suka ce sun tsaya akan munafinci walam yatubu tun daga farawarsu har suka mutu su tuba ba shine ma'anan maradu alal nifaq ibn zaid kamar yadda qurtubi ya hakaito da gare shi da wasu sukan ce maradu alal nifaq ay laju fihi shine sun yi nutsu a cikin munafunci sun sha har wuya sun nutse har kansu shikenan su kuma wannan ba magana su dawo wa abau gairahu su duk wata hanya da ka nuna musu ba ta yi musu daɗi sai fa munafunci asalin kalmar maradu ɗin nan abinda ake nufi shine allinu wal mulamasa shine taushi da kuma haɗuwa da abu wata jarrud da kuma abu ya zama ya tsaraita sai iya abu kaza yake kawai to sai aka ce faka annahum tajarradu lin nifaqi kamar sun cire kayan su kawai sun shiga cikin tekun munafunci su iya shi suka sani shine abincin su shi suka iya ka bayan da shata ya ce ba abin da iya sai waka to su ma ba abin da suka sani sai waka ya sun san a sai munafunci sun san munafunci munafunci ya san su shine ma'anan maradu alal nifaq kaga kwarewar ubangiji wajen sifanta abu ba wata waka ko wani rubutun zube da zaka kawo ya sifanta maka sifar munafunci bi dukka irin yadda qur'ani ya sifanta shi anan maradu alal nifaq shi yasa in ka samu kwararre gwani a larabci in ya zo kan irin waɗannan kalmomin shi kadai sai ka ga yana murmushi saboda ya san irin yadda aka sarrafa yare anan maradu alal nifaq sun kware akan munafunci dan haka ma shi yasa zaka ji reshi na bishiya ana cewa gusunin amrat ghusulun amradun shine wato reshen da babu ganye a kansa tsaraitaccen reshe iya reshen ne kadai zuwa maradu a yan nifaqi iya munafunci suke shi yasa ake cewa shabul amrad saurayi wanda haɓarsa ba gashi iya haɓace kawai ake hangota jam'insa shine murdun maza suna ce za ku shiga aljanna jurdan murdan za ku shiga jurdan ba gasussuka a jikinku murdan ba gemu ba gashin baki ba saje a ku babu ƙasun ba da haka an ce marada ala shay'in bi ma'ana tajarrada alaihi lam ya'rif ghayrahu iya abin yake yi kawai shine ma'anan maradu ala nifaq akan ce farasun amrad godiya wacce take ba gashi a jikinta da aka shi yasa ake cewa ma shaytanan in yad'una min dunihi illa inasan wa in yad'una illa shaytanan maridan da kuma wa yuktafuna min kulli wa yuktafuna min kulli a cikin suratul safat eh min kulli shay min kulli to kaga maridin da maridin anan duk ma'ana wanda yake iya iya shege da fitsara yake yin kawai bai san wani abu na alkhairi ba shi yasa Allah ya ji kamalin Jafar yana fassara kalmar da kangara da haka maradu alal nifaq sun kangare akan munafunci kuma ta yi daidai ko ka ce sun goge akan munafunci ko ka ce sun kware akan munafunci maradu alal nifaq la ta'lamuhum baka san su ba nahnu na'lamuhum mu mun san su sana'a sanu'adhibuhum marratayn da sannu za mu azabtar da su marratayn har su biyu sun mai radduna sannan kuma sai mu komar da su zuwa azaba wacce take mai raɗaɗi to wa'annan munafukan kamar da na faɗa wasu daga cikin munafukai na wannan zamanin suna ƙoƙarin su ce ai da ai ai ai ai ai ai wannan magana da su sayi na abu huraira ake manzo Allah ma duk bai gama gane su ba to tambayar mu ɗaya anan shi ne ya aka yi aka ce abu huraira ne bayan manzo Allah bai gane shi ba lalla ka ce ai mu gaya mana akai wa ya gaya muku ta ai malamanmu ne suka rubuta suka gaya mana to manzo Allah bai gane abu huraira munafukai bane sai malaman ku sai su gane su kuma akwai inda maza Allah bai gane ba har ya koma ga Allah to kuma ba wani wanda da da mace ta haifa da ya zai zai ce ya gane in kuma akwai wanda ya kai maza Allah sai a nuna mana kaga dole dai a tsaya a yi tunani kenan in har manzon Allah bai gane Abu Huraira munafiki bane saboda ni na yi mushahadar wannan wasu sun zo sun ebe mu a Makka an zo an gayyaci wasu ma'aikata lokacin muna almajirci a Madina lokacin haji muka ce to ku mu je muka tafi tare da su ba su gane cewa mu almajirai ba ne sai aka kai mu wajen wani consultant dan consultant zance su suna towa hajji ne da sunan da a wasu aka gaggaisa aka komai yana shi professor ne a jami'ar kaza na kaza da kaza to shi yana ganin musulmai suna cikin halin kaka na kayi yayi ta kokari ya ga mumine ne suka kawo wannan matsalar ko me sai duba suratul muminin bai gano ba to ko kafirai ne suka janyo mana sai ga akwai suratul kafirun is very short and precise kaɗan ce amma ta fito da komai fili sai daga baya sai gano akwai wata sura suratul munafiqun wannan matsalan munafikai ne suka janyo ta sai ma ya taho sai ji a cikin tawba Allah ya ce wa minna walakum min al-arab munafiquna wa min ahli al-madinati marju ala an-nifaq la ta'lamu yace sai ya ga ah to ai akwai lokacin da Aisha ma da kanta take cewa da Abu Hurairah munafiki yana fadar haka wani dan kasuwa a cikin yan kasuwar Kano Allah ya saka mata da ya buga benci yace stop please we can't continue ba za mu iya ci gaba ba sai na ce a'a ba shi ne ina da tambayoyi ina so in masa tambayoyi to dai da ya fahimci cewa tattaunawar za ta yi tsayi sai ce to abin da za a yi bari ya sake ba mu appointment mana daga nan su ƙara yadda mun sake gamuwa da su saboda ya ga mun gano da ya taho sama sama sama sama ta haka suke yi sai maka to ai ai ma an ce la ta'lamuhum nahnu na'lamu to ku ne Allah kenan ko dai ka yadda da tafsirin da magabata suka yi wannan aya cewa baka gano sunayensu ba kuma babu ma tilas sai an faɗi sunayen saboda ba su isa su shigo da komai cikin addini ba ba ɗayansu da ya taɓa rawaito hadisi muna jin dalilan insha Allah ko za mu yi mu ƙara maimaita an Allah su yadda za mu iso zuwa gare su don haka ni bahasi akan wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala mun sani ya sanar da manzo Allah wasu daga cikin munafikai ya sanar da su a madina bayan manzo Allah masu jinsu a fili yake kamar su abdullahi bin ubay ibn salul abdullahi bin ubay ibn salul tunda salul din ba namiji bane shi yasa dole in ka zo sai ka sa tanwini abdullahi ibn ubay ibn salul wa nawwinan ala mithl ibn salul wa ibn buhainata wa da ankal fudul kamar yadda suke faɗa to kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu Muhammad ya ce walau na sha'u la araina ka kaga Allah ya ce walau na sha'u da mun mun ga dama da mun ga dama la araina ka da mun nuna maka munafikan nan amma fa la araftahum mun rantsi alfa'u huna fa'u ta'qib sai zanto in muka nuna maka su tabbas allamu lamul qasam fa la araftahum tabbas sai ka san su bisimahum da kamanninsu da alamominsu da haka da an ga alamar sauri za ra'ayi ta mutu ujibu kaji samuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim saboda iya magana wala ta'rifannahum fi lahanil qawl Allah ce saboda tsabagen iya kera zance da sun zo wajen rauraurau suna magana zaka gano su Allah ya ce Allah ya san irin kiyayyar da take cikin zuciyarsu burinsu ina ma dai a ce bala'i ya same ku to kuma ke da Allah ya san wasu daga cikin su to anan da Allah ya ce la ta'lamuhum ba wai yana nuna gaba ɗaya munafikan Madina manzo Allah bai san su ba a akwai a ayanuhum duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san su Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Jubair ibn Mut'im Allah ya kare da a gare shi yake cewa nace ya rasulullah innahum yaz'umuna annahu laysa lana ajrun bi makkah akwai wanda suke cewa wai tunda mu ba mu musulunta tun a makka ba ba mu da wani lada a makka sai maza Allah sama ke cewa la ta'tiyannakum ujurukum walau kuntum fi juhuri sa'labin lalle ladan ladan ku zai zo muku koda kun shiga cikin rami na yanyawa ko kun shiga kogon yanyawa yace to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dan karkato da kansa sai yace min inna fi ashabi munafiqina haƙiƙa a cikin ashabbaina akwai munafikai to wannan hadisin da ke cikin musnad al-imam Ahmad suna yawan kafa hujja da shi sai ai manzon Allah ma ya ce inna fi ashabi munafiqin to ai wannan maimaitawa ne wa mimman haulakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati ay munafiqun abin da yake nufi shine akwai wa'ansu da za su iya bayyanar da munafincin su su dinga zuwa ma ku da kuke da imani suna kokarin sa muku shakka akan imanin ku sai ba ku da lada akan abu kaza dan haka kakka damu in ka gano irin waɗannan mutanen dan sun gaya maka abin da ya ta maka da hankali share suka rabu da su mu da yake mun yi imani da Allah mun imani da manzo Allah sama haka muke fassara wannan hadisin amma wanda zuciyarsa akwai datti to sai karkatar da ma'anar sai ya ce a ai ba zai yi alfa haka ba bayan ga hadisin sayyidina Ali manzo Allah sa yake cewa idza uddistum anni bi hadisin in kuka ji an ce na ce magana ma'ana an kun tabbatar da na faɗa to ku fazannu ma huwa ahna ku fassara maganar ku zaci abin da yafi zama albarka wa ma huwa ahada da magana da tafi zama shari'a wa ma huwa atqa da magana da tafi taqawa daka in ka ji fassara hadisi in ya inganta kaga zai iya nufin dama zai iya nufin hagu kace hasha manzo Allah ya nufa guda dama yake nufi da haka wata mata ta zo wajen manzala sama ta ce arsala ina da bukata manzala sama ce to nemi ɗaya daga cikin hanyoyin madina in zo maza Allah ya zo ya same ta ya biya bukatar ta ya taho kai ka san dai rana ya ta zo da mas'alar ta maza Allah baya son ya kunyata ta a gaban jama'a ya ce faɗi bukatar ki a can sai maza Allah ya je ya ji bukatar ta ya biya mata bukata ya taho ma'ana ya gaya mata abin da take bukata ya ba ta amsar tambayar ta ta tafi ba a faɗa haka ko a Hausa to ya za a maganar ka kai ka tsaftace ta kuma sai ka ce wa mazan Allah dole sai bara gurbiyar maganar da arna suka ce ita ake nufi da haka itan ake nufi a so nawa arna za su ce maka ai ma ai qur'ani ma daga bible aka sata in ka matsa wani zai ai Allah ya ce in ka kasance kana cikin shakkar abin da aka saukan maka fasalul ladina yaqra'una alkitaba min qablik ka tambayi waɗanda suka suke karanta littafi kafin kai sune kiristoci kenan da yahudawa domin a cikin littafin su akwai bayanan sai a ce qur'ani kwafowa ya daga can mu musulmai an san me abin da ake nufi amma shi kafiri ai ba zai yadda ba kuma suna ta faɗa wannan wannan ba zai sa mu ce a to wannan ayan mu cire ta banda ita ba tunda kafirai ga abin da suke cewa sai wani rashid hamami ko waye ya zo ya faɗi magana ya mace gashi nan ma abin da suke cewa musulunci sun dade ba su ce ba falyatabu ila jahim ga wutar jahannama nan ga hanya nan su tafi mu dai nahnu ala bayyina mun yadda da Allah Allah gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne annabi gaskiya ne ingantattun hadisai gaskiya ne aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce su kowa ba su yadda wa yahuda ta suke cewa lam tawassanan na wa illa ayyaman ma'dudat shikenan kuma dan sun faɗa haka sai mu ce to ya kamata mu tsaya mu duba mu ga ya abin yake lakum dinukum waliyadin wannan kenan da manzo Allah ya ga masa ce inna fi ashabi munafiqina lalle akwai munafikai a cikin sahabbaina za mu kuma iya fassara waɗannan munafikan la ta'lamuhum dinnan cewa Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su a can aya ta baya mun karanta a cikin fadin Allah subhanahu wata'ala da Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allah subhanahu wataala yake cewa wa hammu bi malam yanalu sun so su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu da basu samu ikon yi ba Allah subhanahu wataala ya hana su yin abun to wayannan da Allah subhanahu wataala ya hana su yin abun da suka so su yi munafikai ne guda goma sha biyu da suka haɗu suka so su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana su zartar da wancan bakin abin nasu kuma su su goma sha biyu ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa Huzaifa sunayen su to an samu waɗansu kazamai wanda suke ta yawo akan waɗannan hadisan cewa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi waɗannan munafikan ai bai faɗi sunayen su ba Huzaifa ya sani to ai an tabbatar da akwai wani da wani a ciki suna nufin akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman a ciki kuma wannan magana ce ta ƙarya a nan malamai da yawa sun yi maganganu ƙarƙashin wannan aya daga ciki akwai hadisin da imam muslim ya rawaito allah ya ƙara yadda a gare shi allah ya ji kansa hadisi mai lamba 2779 da isnadinsa zuwa ga huzaifa yake cewa manzala sama ya ce fi ashabi isna ashara munafiqan a cikin sahabbaina akwai munafikai goma sha biyu fihim samaniyatun la yadkhuluna aljanna a cikin sha biyun nan akwai mutum takwas ba su taba shiga aljanna ba hatta yalija aljamal fi sammil khiyar har sai raƙumi in ya shiga ta cikin kafa allura to su ma to ka iya cewa su shiga aljanna to abinda ake yake nufi da inna min ashabi ai inna man yunsabu ila suhbatihi man yunsabu ilayya suhbatuhu cikin waɗanda suke zaune a cikin sahabbaina wanda in ka gansu ka zaci ma cewa sahabbaina ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ai kowa ya sani an san ibnu salul munafiki ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wata rana kamar yake cikin sahih bukhari da muslim yake cewa a wato shi manzon Allah sallama din yake cewa wa ala abdullahi ibn ubay ibn salul aqad tada'u alaina ko aqad tada'u alaina la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adhal to wannan kaga yana nuna cewa minna cikin mu mu da muke zaune da manzon Allah sallama alhali cewa su munafikai ne sahabbai kuma ba munafikai bane ba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama Imam an-Nawawi yake cewa a manzon Allah sallama da yake cewa fi ashabi abin da yake nufi wa'anda ake danganta su ila suhbati kamar yadda ya zo a cikin wata ruwayar fi ummati a cikin al'ummata to kaga kenan wannan ayar tana nufin munafukai na asali ba wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da aka san su ba to za mu gintse a nan saboda ƙurewar lokaci wanda Allah ya kai mu gobe za mu tsora daga inda muka tsaya domin tantance hakikanin suwaye munafukai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma raddi ga shubuhar masu tada kura da kokarin sai an ce sabon manzo Allah sun ba mutanen kirki bane Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh